خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 28 ga watan Rajab shekara ta 1444 Hijiriya wanda ya dace da 19 ga watan biyu shekara ta 2023 miladiya da ce muku Allah tabaraka ta'ala za mu dora mu ci gaba da karatunmu na muktasar zadul ma'ad na shekul da'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab Allah ya masa rahama a wannan masallaci mai albarka na iya sunna a cikin birnin kano najeriya yau muna darasi na ɗari da ashirin da tara zama na ɗari da ashirin da tara kenan allah samu cika da imanin in za ku iya tunawa muna cikin fasali da malam yake magana akan hadayar annabi shirya manzo allah sallama dangane da sulhu da zaman lafiya da mu'amala da kafirai da 'yan aike da matsala akan karban jizya da mu'amala da munafakai da ahlul kitabi da kuma magana alkawari tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba a littafi na shafi na 191 a can sakin layin zance na ƙarshe mala ya ce wa amar musulmi na an yaruddu alamanir taddat على من ارتدت امرأته إليه مهرها إذا عاقبوا بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة فيردونه إلى من من ارتد امرأته ولا يردونها إلى زوجها المشرك وهذا هو العقاب وليس من العذاب في شيء ففيه أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم وأنه بالمسمى لا بالمهر لا بمهر المثل وأن أنكات الكفار صحيحة وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة ولو شرط ولو شرط وأن المسلمة لا يحل لها نكاه الكافر وأن المسلم له أن يتزوج المهاجرة إذا اعتدت وأتاها مهرها وفيه أبين دلالة على خروج البطء من ملك الزوج وانفساخ النكاه بالهجرة وفيه تحريم نكاه المشركة على المسلم كما حرم نكاه المسلمة على الكافر matsala ta gaba shine matsalar wato idan mace wannan tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba a lokacin da ake yanayi na yaƙi ko na rashin jituwa sai mace kafira sai ta gudu daga cikin kafircinta sai ta dawo cikin musulmi kafira ce ta gudu ta shigo cikin musulmi dama mun faɗa sun kafa doka cewa idan wato musulmi ya gudu ya koma cikin kafarai sun yi alkawari cewa kada a yadda amma tambayi ya koma su rike shi saboda rabon zalunci kawai tumalin cewa amarar musulmi na an ya ruddu alamanir taddatin ra'atuhu ilaihin ma'araha idan aqabu idan wata kafira ta baro cikin kafirai ta shigo musulmi kuma mai aure ce in mace ce hukuncinta daban ne to idan aka wato zo abinda shari'a ta ce ai shine a karbi sadakinta a duba adadin sadakinta na auren da ta yi da wancan kafirin sai a aika masa a ce matarka ta zama musulma ta dawo cikin musulmi dole ne yajibu alaihim raddu maharil muhajirati in dai mace ta yi hijira ta shigo cikin musulmi to a ɗauki sadakinta a aika mata shine adalci a aika wa iyayen gidanta a aika wa 'yan uwanta masu addininta fayardunahu ila manin taddat imra'atu kamar mijinta da ya bata sadakin to tunda matarsa ta baro shi ta dawo cikin musulmi to sai a mayar da sadakinta amma ba za a mayar da ita ba shine yace wala yaruddunaha ila zawjihal mushrik mace a raunin da take da shi in kuka mayar da ita za su yi ta mata azaba ko su kashe ta ma ko su hana ta ma dawowa cikin musuluncin gaba daya amma in namiji ne ko da kun mayar da shi ma ai da kansa ma zai ballo ya taho amma in mace ce za su iya daure ta za su iya mata kaza saboda rauninta kenan yanzu hukuncin musulma mace da ta baro cikin kafirai ta dawo cikin musulmi idan mai aure ce to a haɗa ɗan abin da aka bada na sadakin aurenta a aika mai gidanta sai a ci gaba da kulawa da ita to a nan gurin idan wannan ya nuna wani abu yana nuna mana cewa shi musulmi ya kamata su zama suna da tsarin da idan wani ya musulunta suna da inda za su karɓe shi su kula da shi ko mace ko namiji yanzu idan na tambaye ka a wannan garin namu na kano santa-santa guda nawa ka sani an yi su wanda yau in wani ya musulunta daga wata jiha ko daga wata ƙasa ko daga wani gari ya zo nan kano ina kake da shi garanti za ka kai shi ka ajiye shi a ba shi abinci da safe da rana da daddare a koyar da shi addini a koya mai sana'a in yana da takarda a nema masa aiki ko a koya masa aikin hannu ina kake da shi wannan namiji kenan yanzu in wata yarinya galleliyar budurwa ta tattabaro wata jiha ta taho maka ta ce ta musulunta ita addini take so saboda Allah do Allah ina kake da shi na aminci da amana da za ka ɗauke ta ka kai ta kana da garantin mutuncinta ba za a taɓa mata mutuncinta ba a kula maka da ita ko kuma wata ƙungiya ko wata gwamnati ko wani gida da gwamnati ta ware duk tafka-tafkan gidajen da muke da shi da jibga-jibgan masu kuɗi da muke da su da masallatai da muke da su ina ne to wannan yana daga cikin weakness rauni da al'ummar musulmi suke da shi wanda ya kamata mu gyara amma mu nan muna faɗa muna maimaitawa kullum in suka sace 'ya'yanmu musulmi suna so canja musu addini suna da inda suke kai su yanzu yaro karami dan shekara bakwai takwas tara wallahi suna da inda za su ajiye shi su ta kulawa da shi har ya balaga har ya shiga jami'a suna da abincin da za su bashi suna da gidan da za su kula da shi suna da makarantun da za su kai su amma mu iyakaci nan abinda za a ce sai a ce a kai su hizba a kai su hizba a je a ga shi kansa ofishin hizban guda nawa yake gidan hizban gabaki ɗayansa guda nawa ita kanta hizban albashin da take samu ya ishe ta mota nawa ta hizba ake da ita ta aiki a nan garin mota nawa hizba ɗin mu da mu ne gatan hizba a najeriya misali mu kano mu ne tushen hizba amma motocin hizba lafiyayyu na operation guda nawa ne nawa ne nawa ne kudin da ake ware wa hizba duk shekara hizba ba ta ta dauki wannan nauyin ba ko tana dauka ma bai kai ya kawo ba amma matsala ce ina masu kudin mu har yanzu masu kudin mu ba a wayar musu da kai ko kuma ba su fahimci muhimmancin yin wakafi ba endowment a yi wakafi a yi zabtegen gida ƙato a ɗauki ma'aikata a zuba kayan abinci masu amana ba a rasa masu amana wallahi a ce duk wanda ya musulunta a kawo shi a kula da shi za a koya mai kafintanci za a koya masa walda za a koya masa ɗinki za a koya masa kaza muna da makarantun sakandare za mu iya kai su muna da alaƙa da wasu lakcirori a jami'a ko vice chancellors da za su yi mana hanya duk wanda ya musulunta mu ɗauke shi mu kai shi muna da alaƙa da wasu jami'o'i a ƙasashen waje da za mu ɗauki mutum mu kai shi ƙasar waje ya je karatu ya samu scholarship ya zo ya dawo ya ci gaba da addininsa ba mu da shi da haka wannan raunin namu ya sa tunda mu ba mu da shi sai su zo su kwashe mana namu yaya su ne da su kafirai an yi an faɗa ba ɗaya ba ba biyu ba amma yanzu ba gyara ba ina wannan bayanin saboda samari matasa da kuma 'yan uwanmu matasa wanda Allah ya musu buɗi suna cikin gwamnati suna samun kuɗi yanzu ko 'yan siyasa da Allah ya buɗe musu ido ko wani a cikin ko wanda Allah zai sa ya samu babban guri to ga abin da za ku yi musulunci aiki kuma yanzu attajiran da ake da su a jihar Kano arzikin da ake da shi a jihar Kano ba za a yi wa musulunci wannan gatan ba ni a hannuna wani fasto ya musulunta daga sabon gari fasto ne mai coci girman cocinsa ya fi girman masallaci na ya zo muka musuluntar da shi yaro ne matashi yana ja a fastoncin nasa amma da ƙarshe da muka musuluntar da shi muka rasa ina za mu kai shi kaduna muka tura shi kaduna muka ɗora shi a mota a kai shi kaduna su a can suna da wani gida da suke kula da waɗannan wata uku sun koya mutum sana'a da waye sauransu ya kamata mu gyara wallahi wallahi mun fi karfin wannan ya kamata a ce mun wuce wannan abu wallahi in gwamnati ba ta yi ba mu za mu iya yi masu kuɗi to wannan shine yi wa addinin hidima yanzu a banza fa mutum sai ba mawaƙi miliyan 200 a iska a banza miliyan 200 a banzan bazara a kudin kwalliya wata yarinya budurwa da zaka aura yar alajuwa ne sai mutum ya tura mata naira miliyan hamsin na siyan turare da kudin kayan kwalliya turare kawai turare da kayan kwalliya naira miliyan hamsin bai san ma ya tura ba kawai alar za a gani a ina za a siya a dubai a kaza a kaza a can za a je a siyo turare da kayan kwalliya jirgi kaya kago guda za a je amma wanda zai yi wannan na gaya maka bai da gidan marayu guda ɗaya da ya gida yanzu kana jin wannan daɗi yake ji a rayuwa wannan ya dace yarinyar da za ka zo ka yi mata wannan hidimar wata ɗaya wata biyu za ka zo ka bata umarni ta ce ba za ba wallahi ka ce ta yi ka za ta ce ba za ta yi ba ka makara baka dawo gida ba ta kira ka ta bude ma wuta kuma dole ka bata hakuri da yake banza ne kai bari dai na fara daukan zafi bari in sauka ƙasa ba daɗi ne wallahi ba daɗi ba daɗi musulunci yana cikin maraici wallahi a hannunmu mun sha faɗa a ƙasar nan muna faɗa akwai coci-coci a ƙasar nan coci-coci church dai sai ga tana da university tata tana da college of education tata church ba na so in kira sunansu in ce a jiha kaza coci kaza tana da university coci kaza tana da university amma mu yanzu masallatanmu da muke da su tafka tafka masallatan da masallaci nawa ne yake da college tasa firamare ma yanzu ma ma iya riƙewa a masallatanmu ko tunanin ma mu yi tamu din babu ba ga 'ya'yan nan ku ba kuke ɗiban su ku ɗauke su daga cikin gari ku danna su can su je su yi karatu a makarantun coci da ku nake kuna zare mai ido mu ba haka bane ba a garin nan ba haka muke ɗiban yara mu ɗebe su daga cikin badala mu kai su makarantu inda zai je yi sakandaren a ƙarƙashin wata coci ce makarantar ta wata coci ce kuma dole idan an zo asambili a yi addu'ar yesu almasihu yana ji yana gani da 'ya'yanmu 'yan mata da samarin haka muke ɗiban su mu kai su mu ci uban gosulo a hanya mu kai su mu dawo da su ka shekara biyar kana kai yaro kana dawo da shi amma mu mun kashe namu ba kishi to wannan shine hukuncin musulunci idan wata musulma idan wata mace kafira ta baro gidansu na kafirai ta baro ƙasarsu ta zo wajen ku ta musulunta to sai ku shirya za ku riƙe ta ana samun daidaiku su kai su gida ko ka kai su gidanka to rashin amana kuma da rashin gaskiya wani kuma sai ga yaran gidan suna neman yarinyar very very unfortunate bai ba ko kuma su ta kishi da matar gidan ai ta faɗa da ita saboda an ɗauko mata wata an kawo mata da haka muna buƙatar takatuf da ta'adud mu haɗa hannu da hannu da damtse da damtse mu haɗa kai mu yi wa addini wani abu da za mu taimake shi Allah ya sa wannan saƙon nawa ya isa inda ya kamata ya isa ku gina wurare masu kyau da za ku yi wa musulunci waƙafi in an ce waƙafi wuri ne da ba a gadansa ba a kyautar da shi ba a sayar da shi kurin wuri ne na Allah a ta yi wa addinin Allah aiki in shugaban gurin ya mutu a canja wani a sa wani in shi ma ya mutu a sa wani katon masallaci katon makaranta babban asibiti katon gidan marayu katon gidan gajiyayyu manya-manyan gidaje da za a rika kula irin wanda suka musulunta a taimaka musu a sa su a kula da su ba dukansu ne suke yin karyar musulunta ba ba duka ba ne wallahi a wayata ina da hoton wani wuri da aka tara yaranmu ne ga baki daya bi aka ina irin yara almajiran nan masu roba hannu din nan yan ƙanana matasa yan shekara takwas tara goma sha ɗaya sun fi ɗari nawa sun fi dubu a wani gida duk da robobinsu na almajirai aka tara su aka sa su a layi ana ba su abinci ana koya musu kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ana ɗaukan hoto kuma wani bature ne a cikinsu wanda ya turo mun hoton na tambaye shi na ce ina ne wannan ya ce a amalan abi dai a hankali yaranmu ne ake zo ake kwashewa saboda ana ganin kamar bamu da kulawa da su da an je bakin titi yiwu sai a ɗebi biyar shida bakwai takwas a tafi da su a ce wani ya ɓata ana neman sa ana can nan da shekara goma wannan yaron duk sun canja mai tunani in kai wasa shi zai ɗauki makami wallahi ya zo yana yaƙar ka don automatically sai ya fita daga musulunci gaba ɗaya sai an fi da shi ba za su kashe musu kuɗi a banzan bazara ba ba tare da suna da manufa ba musulmi ku gyara musulmi ku farka musulmi ku gane wannan gaba ɗaya kenan fa hadha huwa al wannan shine al-iqab din da Allah ya ce famtahinuhunna fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar لهن هل لهم ولهم يهلون لهن وآتوهم ما أنفقوا يشي وليس من الأذاب في شيء وكنت نقبيت ففيه أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم ملكر البضع شيني ماشي دا متنشنتا إذا متن يملك ماشي ya mallaki mutuncinta in ta fita daga hannunsa ta koma hannun wani ana ana ana kawwama shi ma'ana ana kimanta shi a ce nawa za a biya yanzu wannan matar da ta fito ta dawo cikin musulmi kaga za ta yi istibra'i jini ɗaya kaga an biya an miyar da kuɗin na sadaki da aka bata to wani kuma zai aure ta to ashe ana iya kimanta mutuncin mace da ya fito daga hannun wani ya zo wajen wani a biya saboda shi ma ba haka kawai ya mallake ta ba kuma wannan yana nuna ita mace ba ta shiga hannun mutum sai ya ba da wani abu na kima shine mu muke ba da sadaki kenan komin yawansa komin karancinsa abu na gaba wa annahu bil musammala bi mahril misli abinda aka ambata ne ba sadakin irinta ba dan ba mamaki mai tsada ce yarinyar to kawai za a ambaci wani abu ne a bayar ba sadakin irinta ba sannan ya ce wa anna an kihatar kufari sahiha Isar tana nuna mana cewa ashe auren kafirai ingantaccen aure ne ah to da ba dan auren su ya inganta ba a ce sadakin da suka bayar ka biya kaga su kafirai suna yin aure a coci suna yin aure a tsakaninsu ibn al-qayyim yace an kihatuhum auren su su da suka yi a tsakaninsu ingantaccen aure ne idan mace ta zo mana daga cikin kafirai ta zo cikin musulmi ta ce ita mai aure ne dole musulunci ya recognizing aurenta kar a ce ka dala gafara a kafirci akwai wani aure mana za mu ɗauka kenan mai aure ce kuma 'ya'yan da ta aura a 'ya'yan da ta haifa kaga su ma za mu ce 'ya'ya ne da aka same su ta hanya ta aure irin nasu wannan musulunci ya musu alfarma a yadda a karɓi wannan auren duk da cewa ba ka'idar da shari'a ta ce sisi auren suka yi ba amma mu an ce mana mu yadda da auren shi yasa aka ce idan ta zo sadakin da mijinta ya bata ashe su ma suna bada sadaki to sadakin da mijinta ya bata kumiyar kenan an yadda da auren su shine wa anna an kiyatul kufari sahiha kuma wannan ta sa da wata za ta dawo cikin musulunci tana da auren bai halatta wani kauye mai da ita gidansa ba sai ta yi jini dole sai an jira ta yi istibra'i istibra'i shine jini ɗaya idan kuma tana da ciki dole a jira ba za a ce "Ah, to ai wannan cikin ai ba na musulmi bane auren ma ba na musulmi kawai aure ta haka a bai zai yi a aure ta da wannan cikin ba sai an jira kuma suna dawowa din suna musuluntan kuma kuma shi amfanin istibra'in yana da amfani da yawa wataƙila lokacin da take cikin kafircin ba ta da kimtsi ba ta da kamewa ta yi ta yawo ta bi maza ta yi kaza to amma yin jinin nan guda ɗaya zai nuna cewa shi is clean babu ɗa a cikin cikinta illa kawai a kai ta a mata gwaji na zamani a tabbatar da lafiyarta abubuwan da ta yi ba daidai ba afallahu amma salafa Allah ya yafe ko mu ma a cikin musulmin ai ana samu wani mazinaci ne amma bayan ya tuba ya je aure yarinya mai tsarki ba za ta yi kyamarsa ba kuma ta aure shi a haka ɗin to kai ma tunda an rufe ido a kanka an baka yarinya ka je ka aura a haka an rufa to ita ma in ta shigo sai ka rufe ido tun da dai ta yi tsarki kuma ba wani ciwo a jikinta sai ka aure ta an gane wannan wa fafihi anna khuruj al-bud'i min milki na faɗi wannan wa annahu la yajuzu radd al-muslimati al-muhajira walau shurita sannan kuma annabi ya kafa doka in dai mace musulma wacce ta yi hijira yanayi yasa ta faɗa hannun kafirai a ai wannan kai wacce ta shigo musulmi to ba a juyar da ita la ya juzu raddul muslimatin muhajira musulma da ta yi hijira ta gudo ta dawo wajen ku ba za ku mai da ita ba duk a can baya sun faɗa cewa duk musulmin da ya baro cikin su ya dawo cikin musulmi sai a mai da shi annabi ce a banda mace ba za mu mayar muku da mace ba haka su ma tasu macen idan ta zo ba za a mai da ita ba kaga wannan yana nuna mana ashe addinin musulunci yana kula da women rights yana kula da yancin mace ba kamar yadda waɗancan turawan suke ta zagin addini suke ɓata musulunci cewa musulunci baya kula da haƙƙin mace ba ba haka bane duk duniya babu wata shari'a ko babu wani addinin da ya kula da haƙƙin mace irin addinin musulunci kuma babu addinin da yake jin tausayin mace irin addinin musulunci kuma ba wanda ya mata gata irin musulunci kaga mu ne aka ce mana askinu hunna min haythu sakantum min wujidikum wala tudarru hunna litudayyiqu alaihinna ku zaunar da mata inda kuka zauna mana inda duk gida mai tsadan da ka zauna zaunar da matarka ka kashe kuɗi miliyoyin kuɗi amma ita ta fi ka daɗewa a gidan duk wanda ya kashe gidan biliyan ɗaya ko miliyan ɗari biyar ko miliyan kaza wallahi matarsa sai ta fi shi more gidan wani ma abin da ke kawo shi bacci ne kawai wani ma in ya fulla ya hau jirgi ya tafi sai ya yi wata biyu ma bai dawo ba matar ita take more gidan sai ka ana hajiya gidanki eh na tafi gidana ka gafa ga wanda ya kashe kuɗin amma kuma gidanki yanzu duk matan mu fa cewa suke yi gidansu kai da biyan haya kai da kashe kuɗi amma an zo sai ta ce gidanta ina aka je gidan wance ba a cewa gidan wane gidan wance ake cewa ai gidanta ne mata masu mulki da sarauta kenan sai musulunci kaga an kula da su ka ba su da safe dole ka daɗa nemo musu na rana dole ka daɗa nemo musu da daddare dole duk wanda ya ajiye mace guda a gida wallahi sai ya kawo mata wannan abu iya abinci kawai na gaya maka wannan kaji na ce dole tilas nake nufi dole ta karya dole ta ci na rana dole ci da daddare in zage-zage za ka yi in buge-buge za ka yi duk abin da za ka yi sai ka nemo mata amma su waɗancan ba haka suke ba ku shiga kasuwannin su ku gani da mutum ya zo ya buɗe shago a gefen sai ga wata mata a gefe ba zai bata a banza ba zo ki rubuta receipt ko receipt sai ta rubuta Allah ta shi ki je ki ɗauko kaya in za a ɗauko ni kaya ita za ta hau tsani ta ɗauko ta miƙo in mai gida ya fito da safe haka za ta yi wanka ta yi kwalliya ta fito za su kai yaran su makaranta sai ta biyo shi bai yadda ya bata a gida ta kwanta ta yi bacci ba duk matar kabila ko kirista ko wani abu yawancin sa haka suke amma mu yaushe za ga babban alhaji da matarsa tana gida tana mulki mana ita take cin kuɗin kaga wannan addini ne yake me yake kulawa da su yake taimakon su aka ce in za mu yi tafiya mu ɗauke su mu tafi da su ko umra ko aikin hajji ko wani wuri a taimaka mata shi ko zai iya tafiya in yaje sai ya nemo wata matar banza kuma ita ta sani an batta a shago anan ya tafi kuma da wata matar banza addinin musulunci akwai kulawa ka kula da ita ka kula da 'ya'yanta ka kula da 'yan uwanta ka kula da danginta ka kula da kaza kaza ɗinta duka ba shi musulunci yana kula da 'ya mace abin da yasa suke hada ku faɗa da musulunci saboda suna so su lalata ku sun ce kar ku yi aure sun ce ku fita ku yi zina musulunci ya ce ku yi aure kar ku yi zina sun ce ku yi yawo ku shiga cikin maza what man can do women can do better way yadda namiji zai yi mace ita ma za ta yi an ce ku koma gefe ku tsare mutuncinku sun ce ku yaye hijabin ku shiga cikin maza an ce ki saka hijabi sun hana ki sa hijabi an yi taro ke ma kin zo kin buɗe kirjinki ke ma kin nuna wata ce ke sun yaudare ki a tashi a taro kuma su su barki amma kar ki manta ke kina ke uwa ce kina shayarwa kina reno kuma shari'a ta ce a kula da ke a taimake ki to amma sun ce ki fito duk wahala da za a yi da ke za a yi su yi ta tallan ku a signboard in za su sai da katifa su yi ta tallan ku idan za su yi tallan sabulu su yi ta tallan ku in za su yi tallan makilin su ta tallan ku idan za su yi tallan wani shago shi kenan amfanin ku kenan wannan shine gata musulunci kuma cewa ya a rufe ku a kula da ku a lullube ku a daraja ku a kimanta ku a ba ku ci a ba ku sha a ba ku kulawa a kula da lafiyar ku a kula da jekaka dawon ku a zaunar da ku wuri mai kyau in kun haihu a taimaka muku ba ce ku je ku yi aikin wahala ba amma a ƙasar nan kowa ya sani waɗanda ba musulmi ba daidai aikin gona da matan suke yi kai akwai ƙabilar da ma namijin ma baya zuwa gona akwai inda muka je wa'azi gaba ɗaya muka tarar da mazajen a gida ina matan sun tafi gona ya aka ka ce ai mu nan ai namiji baya zuwa gona yana kwance zai ta bacci haka za ta je ita za ta yi saran shuka ita za ta tura garma da shanu kuma ta zo ta yi ciyawa ta sarar wa shanun nan harawa kuma ta ciro ciyawan awakin gida sannan kuma ta saro itace a gadon bayanta ta zo ta tara kowane mutum a kofar gidansa akwai tarin itacen da matarsa take tarawa a shekara wata wallahi itacen da ta tara tozo ya fi tudun gidan me ya faru wannan ai duk ana cewa ai wannan mai biyayya ce ai amma mu yanzu matar mu ta bawashe ba fulatin ka gama mata gatan duniya kuma ta yanka ma rashin mutunci komai ka ɗauke mata nauyi komai nata kai kake yi gurin zama mai kyau a tamfarta takalmanta man kitsanta sabulunta omanta jamfarshanta relaxanta kwandishina ɗinta motar hawanta wane ne wallahi sai ta jera sati biyu ba ta yi ma magana ba idan mace ta akwai ba tsoratar da ku nake ba ku matasa idan mace ta auna mutum a gida wallahi sai ta sati biyu ba ta ma magana mai kamata haka kawai wani ya yi magana ta ce to me Allah ba ki haƙuri hajiya ya kike ta turbina fuska haka ne haka Allah ya yi canja ta wai haka take wai haka Allah ya yi ta wai canja ta zaka yi shi fa yana neman dan rahama ne a dan bude mai baki ai dariya ma ba ta yi kai dai sauki Allah shirye su Allah gyara mana su amma dole mu kyautata ya za a yi dan faranta din abin nan samu lada amma dai duk matar da ta yi mijinta azaba wallahi sai Allah ya kama ta alƙawari ne musamman a irin wannan yanayi da ake ciki na matsi da damuwa mutum ya zo gidansa bai da kwanciyar hankali malam wani ya ce malam abin taimaka wanda addu'a masallaci na ce abin haya kai da masallaci ya ce to wallahi malam har duka na take na ce duka kuma na ce duka ya ce wallahi malam kashi take bani na ce ka Allah Allah ya iko to ya ce to ya za ka yi da ita na ce ba yadda za ka yi da ita ya ce zagi ku damun me ya ce ta sha ta zage ne ta zagi uwar da ta haife ni komai wallahi ya ce malam idan na zo zan dawo gidana gaba na faduwa yake gab gab gab ya ce dirar da na dawo ta yi bacci sai sadaf sadaf sadaf in lallaba wani ya zo ya ce ina abinci na ta ce baka san hanyar kicin din ba ne kawai a abincinsa wai baka san hanyar kicin ba ne shi ba zai je kawo wani kuma ya zo ya je da kansa ya duba kicin din an ce ya je din ya je duba ya ga babu ta ce mun cinye mun yi mun cinye ya za a yi ta ce ka je ka dora an za ka dora ko ka fita ka je ka sayo duka wannan ba tatsuniya ba ne matar malam bahaushe ba fulata ne tana yi masa wannan a gidan shi kuma ka rubuta mata takarda ka sake ta yan uwanta su zo su zage ka ai ba yi da mutunci kaga ya sako ta amma ba abinci ka me take maka ba musulunci ya kafa mana dokoki kamar haka la yajuzu raddu al-muslimati al-muhajira walau shurita ko da sun karba sun kafa sharadi su kafira wa annal muslimata la yahillu laha nikahul kafir abu na biyu bai halatta mace musulma ta auri kafiri ba ina yan matanmu da suke jami'o'i ina yan matanmu yara da suke kwalejoji Allah ya kawo mu lokacin da yanzu yarinya mace musulma budurwa sai ta je ta kama soyayya da wani kafiri ba musulmi ba kuma ta zo da shi gidansu ta ce shi fa take so ta aura wani aka ce to zai musulunta ta ce a ba ra'ayinsa bane ba ba kwarai kuwa ba ku sani ba ai sun sha kawowa mace musulma ta kawo wanda ba musulmi ta ce za ta aure shi fatawa ku da mun sha mun sha fa fatawa za ta kira ka ta gama maka bayani ce amma fa ba musulmi bane ne ko giyar wake kika sha haramun ki auri wanda yake kafiri ne la yahillu bai halatta ba laha ga mace musulma nikahul kafiri ta auri kafiri idan yana so ki aure shi ya kalmar shahada kin fi karfin kina musulma a miƙa ki hannun kafiri kin fi karfin wannan duk tozartar da duk tozarta duk tozartar da zaki wallahi kin fi karfin ki fada hannun kafin yar uwa kuma batun ma ki je kina soyayya da shi ba musulmi ba bata mata so ba wallahi yana da mutunci wallahi yana da kirki duk mutuncinsa da kirkinsa tunda ba la ilaha illallah ai ya zama aikin banza da haka in yana son ki da gaske karbi kalmar shahada ana yi ne fa wannan ina gaya muku ana yi yawwa akwai wanda suke rikici da iyayensu akan wannan ta cece shi musamman wasu da suke ba ni sunan shi suke karatu a irin kasashen waje yarinya budurwa an yance mata ana tura mata daloli a dole account ɗinta da haka ta je ta haɗu da wani wanda ba musulmi ba a can sun wanke mata kwakwalwa daman boko ka kai ta ta je ta yi baka tura mata wa'azi baka sa tana yin karatu tana zikiri tana kaza da haka ta ga wani arni ta ce za ta aura kuma yanzu kaga a tsarin mutanen nan sai a ce a tana da yanci ai tunda baliga ne tana da yanci a bata ta yi abin da ta ga dama in ta kai ka kara fa a kotu wallahi sai aka da kai in ta dage in waye ya ce ta dage ta ce to wani zan shiru karfin buɗe musu ido su gane Allah kiyaye mu da haka ku gaya wa 'ya'yanku su so musulmi kada su so kafirai sannan wa annal muslima lahu an yatazawwaja al muhajirata idza taddat shi mutum musulmi a cikin kisan mun karanta ya halatta ya auri wata muhajira wadda ta baro cikin kafirci ta shigo cikin musulmi idan ta gama iddarta sai ya aure ta ina kira ga musulmi masu auren wanda ba musulmi ba suka musulunta ku ji tsoron Allah ana samun wasu su zo da niyya su yi aure amma daga baya wani labarin auren bai da daɗi ya zo ya aure ta ya nuna yana son ta tun da ya gabata da gata iyayenta ba musulmi bane ya je ta gana mata azaba ita cin mutuncinta ita wulakanta ta ya zazzage ta ta ta kuka saboda ba inda za ta akwai wanda ma aka yi masa auren ya koro ta ni na manta shekaru muka yi masa auren ustaz a masallaci yarinya ta musulunta muka hada shi da shi aka yi ma auren wallahi bayan ya dauki wani lokaci idan sai ya bude kawai sai gashi ya koro yarinya nan ka san ina ta dawo masallacin da aka daura musu aure sama da shekara goma nan ta dawo ta ce ya safa sake ni ga yaya na ce ai bai isa ba har yanzu ina tuna wannan kes na rashin mutunci da aka yi wallahi na ce yanzu wani abin da zai mana kenan ta ce ba ta da kowa duk iyayenta wasu sun mutu kuma wasu duk ba musulmi ba ne ta ce in ta koma da 'ya'yan nan kuma ya kore ta hada 'ya'yan in ta koma da 'ya'yan nan tabbas sai sun zama kafirai kuma ita ma sai ta zama kafira akwai kes ɗin da ne shi kuma bara shi kuma da ya aure ta sai gudu ya tafi ya batta don haka ta wayi gari ba ta da abin da za ta ci kuma tana son musulunci kuma ga ciki ya bata ga ɗan ƙaramin goyo haka kawo mana ita wajen karatu da azumi yaya za a yi daga ƙarshe fa yarinya nan cewa take wallahi in ta rasa me za ta yi fita take ta zagaya ta jefar da goyon ta je ta bada mutuncin ta nemo abin da za ta ciyar da wannan yaya ina mijinki ya tafi inugu yana neman kuɗi ya tafi cirani wannan kaɗan ne daga cikin wasu ɗabi'u da wasu musulmi suke yi mutum sai ya aure yarinya da ta musulunta saboda ya same ta a gara ɓasa ya zubar da ita ya tafi wani guri wallahi sai Allah ya kama ka to kun ga yanzu za ku sake dawowa ku gane samar da wato foundations da ƙungiyoyi da za su rinka kula da irin wannan ya zama mana larura ta yadda duk wanda ya musulunta bai kamata ya tozarce wulakanta a hannunmu ba wannan shine abin da aka karantar da mutum fil azal da haka duk wanda ya je auro ta yarinya ko da ana ganin bata da gata Allah shine gatanta kuma ina ba da shawara sarakuna da dagatai da hakimai su rinka ɗaukan irin waɗannan 'ya'yan tunda su ne iyayen ƙasa duk yarinyar da ta musulunta wani ya koro ta bata da iyaye a kai ta gidan hakimin garinsu ko gidan dagacin garinsu in sun yarda dai to za mu ba da fatawa a ita yin haka saboda su ai babban gida ne su ci gaba da kulawa da su kwarai kuwa su ai iyaye ne to a bata ta je ta koma cikin kafirci sai Allah ya fushi da mu gaba ɗaya Allah ya sauya wa ataha mahara ya bata sadakinta fafihi daga cikin abin da makaranta a baya abyanu dalala ala khurujil bid'i min milki zawj miji yana iya mallakan mutuncin mace shine al ashe yana iya fita daga mulkin sai koma hannun wani wannan matar da kake gani tana iya wani yanayi yakan sa ta fita daga karkashin kulawarka ta fada hannun wani kuma wanfisakun nikah nikah auren kuma ya lalace bil hijrati idan ta yi hijira kamar wanda za ta fito daga hannun kafiri ta dawo kan musulmi wa fihi tarimu nikahil mushrikati alal muslim mushrika akwai mushrika akwai kafira akwai ahlul kitab waɗanda aka ce musulmi aura su ne ahlul kitab an gane amma mace mushrika mai bautar gunki haramun ne mutum musulmi ya aure ta duk fatawar da ake bayarwa don Allah ce wala tankihu al-mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum kenan mushriki da mushrika bai halatta mutum musulmi mace musulma ta auri mushiriki ba ko kuma mutum musulmi ya auri mushirika ana nufin mai bautar gunki kawai shine mushiriki akwai kafiri arne wanda shi baya bautar gunki baya musulunci amma baya bautar gunki akwai kuma ahlul kitabi dan kirista kenan yahudu nasara an ce da su ahlul kitabi saboda an turo musu da littafi da annabawansu annabi isa annabi musa kuskuren ba su bi shi turubi ba sun caccanje abin da ya zo a cikin littattafan to waɗannan ahalul kitab ake cewa suna da ɗan littafi to su suna karanta dokoki yanzu ga kirista yana azumi irin nasa za ga kirista yana da kamewa za ga ba sa shan giya wanda ya kame din sai ga an ce masa kar a sha giya a coci an ce masa kada a yi sata a coci in ka ji wani kirista yana wa'azi za ka ɗauka wa'azin musulmi ne saboda suna da littafi haka akwai yahudawan da za ka gansu da gemu gemun su ya fi na musulmi wallahi kuma da nutsuwa in suna tafiya amma suna da bala'in kiyayya da gaba da musulunci amma suna bin kuma nasu addinin daidai gwargwado irin abin da littafin su ya karanta masu duk da cewa zamani ya zo sun caccanja abin da addinin ya zo da shi to irin waɗannan su ne aka ce in ma ta kama za a yi aure tsakanin musulmi da wannan ayi to amma da yawa malamai suna cewa an gama da matan musulmin ne har za a je a fada ahlul kitabi mu ma yanzu gashi matan namu musulmin ma ga su oba mun rasa yadda zamu yi da su kullum mata mata ga sunan malam yana jikin halin da ake ciki malam ayi addu'a Allah ya ba wa matanmu ƴaƴanmu mazaje da ƴan uwanmu mazajen za su aura ba za ka san tashin hankalin da ake ciki ba sai kana da yara ƴan mata budare yara sun taso malam ba mijin aure wallahi mijin aure wahala yake ina gaya muku ko yaushe iyaye mata suna cewa ai musu addu'a Allah ya ba wance manibi nagari nagari nagari wahala ne yanzu samun mijin da za a aura nagari to yanzu duk da wannan gasa a zube zawarawa ka ba za su irgu ba yan mata barkace sai mutum duk ya tsallaka wannan ya je ya ɗauko wata wadda ba musulma ba ya taho da ita ya miƙa ubansa ya ce kuma ita zai aura to su waɗannan musulmi wa zai aure su a'a ai mu existing musulmin mu nemi mu musulmi mu aure su yafi ka zo kana rikici da mace ka haifi 'ya'ya ta ja su ta kai rabi coci kai kuma kana jan wasu masallaci ƙwarai kuwa ko su zo bayan ka mutu su ɗebe ‘ya'yanka gaba ɗaya da yawa mun shawarware cases mutum ya je ya auro irin waɗannan wanda ba musulmin ba ya tara ‘ya'ya biyar shida bakwai kwatsam ya je kwabta hadari ya faɗi ya mutu duk ita za ta cinye gadon sannan kuma ta kwashe ‘ya'yan ta tafi da su an kawo mana wani kes irin wannan ɗan garin nan ne ya tsallake da taurin idansa ya je ya auro irin waɗannan ya tara ‘ya'ya wajen guda biyar ya faɗi ya mutu ga dukiya yana da shi tana gamawa ta tattare komai ta tafi da shi suka ci gaba da zuwa coci aka zo ana magana wai shine aka zo ana magana wai malam ya kamata a yi jihadi kaza kaza na ce wani jihadi ya aka kuka bar dan uwan nan ku je ya aro ita kafarar yanzu malam haka za a bar ƴaƴan musulmi su koma ga fa ƴaƴan mu cikokin mu ga suna zuwa coci an turo hoton yaran ga sunan an sa musu wannan suna zuwa coci kurin daga mutuwar ubansu wannan shine ɗaya daga cikin illolin musulmi ya je ya auro wata kirista ko wata kamura ya zo ya faɗi ya mutu ko ya haɗari ko na abu kuma rikici ake yi da ƙungiyar kan za su ce ‘ya'yansu ne sai sun kwata ya kuma baka da wata ƙungiyar da za su zo su gwabza rikici da wata ƙungiyar kan an shiga coci an shiga kotu dole ana gani a bar waɗannan ‘ya'yan su zama kafirai su tashi a matsayin kafirai kiristoci wannan ɗaya ne daga cikin illoli a ya yi jami'a ya haɗu da ita suna soyayya tana son sa kaza kaza kaza kaza kaza ya je aure ta amma baya tunanin gobe baya tunanin jibi ya aure ta a haka da yawa fa mallan akwai wallahi mallan a nan ƙasar da ga mutum ya auro su sai ga shi zai tashi ta masallacin juma'a ita kuma ran juma'a ranar lahadi ita kuma ta tafi coci akwai su da yawa akwai su da yawa ana gaya muku kuma bai damu ba ya za a yi kabar ɗanka yana tafiya coci kana raye saboda kwaɗayin duniya da sha'awa to ya kamata a kiyaye sannan kuma yace wa tahrimu nikahil mushrikati al muslim kama hurrima nikahul muslimati al kafir kamar yadda aka haramta auren musulma ga kafiri kada ƴaƴa musulmi su je su aure kafiri wa hadhihi akamun usufidat min hatin al ayatin duk wannan bayanin da nayi muku an ciro waɗannan hukunce hukunce ne ayoyi na cikin suratul mumtahina aya ta goma da kuma cikin suratu al-baqara aya ta 220 wa ba'daha mujma'un alayhi wasu hukunce hukuncen da muka faɗa ijma'in malamai ne wa ba'daha mukhtalafun fihi wasu kuma an yi sabani wa laysa liman idda'a nasuha hujja ibnu qayyim yace duk wanda ya da'awar waɗannan hukunce hukuncen ayoyin nan wai an goge bai da hujja fa inna sharta mukhtassun bir rijal sharadin ya shafi maza wa lam yadkhulna su mata ba shiga ba fa naha an raddihinna shari'a ta hana a mayar da su lalle mata kamar yadda muka bayani wa amara bi raddil mahari kuma shari'a ta ce a mayar da sadaki na muku bayani wa ne rudda minhu ma minhu ala man irtaddat imra'atuhu ilayhi al mahara duk matar da ta ridda ta baro addinin ta ta dawo cikin musulmi to musulmi su nemi sadakin ta su biyar musu allazi ataha wanda shi mijin ya bata da wannan ne aka ce ashe addini ya yarda da auren su tunda har sun ba da sadaki an ce a biya sadakin wannan yake nuna cewa ashe mun yi ittifaki akan ba a mallakar mace sai an bata wani abu na kuɗi wa atun nisaa sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a Allah ya wajabta ku ba wa mata sadaki ba a aure ba sadaki shi yasa manzon Allah na ha an nikahi shigar annabi ya hana mutum ya hana yin auren shigar auren shigari shine ka bani yar uwarka kanwarka ni ma in baka tawa kanwar amma ba zan bada sadaki ba kai ma kaka bada sadaki annabi ya ce wannan auren haramun ne ina fata ana fahimta kenan kaga dole ne sai an bada sadaki kuma duk yanda uba yake son wani ya auri yarsa to bai halatta ba wanda zai auri yarka ce ka ai wannan yaron kirki ne ba sai ma ka bada sadaki ba a'a alaji sadaki hakkin yan ne ba hakkin ka bane amma za ka iya ba shi wata miliyan ɗari ka ce ga wannan aje a hidimar biki ka ɗan waro mata ‘yan wasu kuɗai ka bata sadaki wannan za ka iya yi amma ka saryar da sadaki ka san ana yin wannan ba ni za a zo a zamun maganar sadaki to ba zai biya ba a ka yi jahilci a karam kalla sai an ba da sadaki annabi ma cewa a hadisi la nikaha illa bi waliyin wa sadaq ba a yin aure sai da waliyi da sadaki ma'ana mace ba ta zuwa ta aurar da kanta sai wani ne zai aurar da ita yasa idan za a aure sai a ce ina waliyin binta ina waliyin zainabu ina waliyin habiba ina waliyin maryamu ina waliyin a ai ba za ta zo da kanta ba dole sai wani ya wakilce ta da haka duk yarinyar da ta kewaya ta je da kanta ta ce ta ba wa saurayi kanta da kanta auren bai yi ba wanda wannan yanzu ana yin sayayi ne kawai yarinya ta ce wai soyayya soyayya aina ma baka kaina da kaina haka su je su aure aure ko kwanan nan an daura wani aure suka bugo mu waya nace a ai bai ma daura ba ai babu shi wai kawai sun hadu sun yi soyayya wai iyayensu sun isa musu aure kawai sai ta ce na baka kaina shi ma sai ce na baki kaina kawai shi ke ka duba jahilci malam ba a yin haka maza Allah ce la tunkiyul mar'a nafsaha mace ba ta aurar da kanta namiji ne ma yana iya zuwa da kansa ya nemi aurensa shi ma kuma ya kamata a dan saka ya aiko inda annabi kansa ya tura abu talib ya ce neman masa kaga ba laifi kana da abokin babanka kana da kanin babanka kana da mahaifinka kana da wani ka tura ai akwai dan kunya da ya kana ai amma ka je saboda abin nan kana zazzare mutane ido ka ce ni na zo zan karba ba fa haramun bane ku fahimta amma mu dai al'adar mu ba a yi da yawa yawan al'adu ma dai ba a yi Allah ya sa kuna ganewa thumma akhbara anna zalika hukmuhu alladhi yahkumu bihi baina ibadi Allah ya bada labari zalikum hukmullahi yahkumu bainakum wannan hukunci ne na Allah da hukunta tsakaninku wa annahu sadirun an ilmihi wa hikmatihi kuma duk wannan bayanai hukuncin ya fito daga ilimin Allah ne da hikimarsa walam ya'ti anhu ma yunafihi ba'dahu ibn qayyim yace ba abin da yazo daga baya ya shafe wannan ko ya kore wannan abu yana raddi ga wanda suke da awar cewa waɗannan ayoyi an yi naskin su malai ce walam ma salahum ala raddi rijali kana sallallahu alaihi wasallam la yamna'uhum an ya'khudhu man ata ilayhi minhum wala yukrihuhu ala al-audi wala ya'muruhu bihi wa kana idha qatala minhum aw akhadha malan wa qad fasala an yadihi ولما يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك ولم يضمنه لهم لأنه ليس تحت قهره ولا أمره ولا أمره بذلك ولم يقتضي عقده ولم يبتدي عقد الصلح الأمانة على النفوس والأموال إلا عمن هو تحت قهره كما ضمن لبني جزيمة ما أتلفه خالد وأنكره وتبرأ منه hukunci na gaba shine malam ya ce yayin da manzon Allah ya sulhu da waɗannan kafirai na gaya muku bayanin sulhun sun ce duk wani mutum musulmi da ya kubuto in ta kama wani mutum musulmi ya kubuto ya shiga cikin kafirai to kada fa annabi ya mai da shi kada annabi fa ya da'awar adawa da shi kawai ya zama nasu amma in nasu ya ballo ya zo cikin musulmi to lalle fa annabi sai ya mai da shi subhanallah ya yi musulhu ala raddin rijali cewa ya yarda zai mai da maza idan nasu namiji wani kafiri namiji ya gudo ya shigo cikin musulmi sun ce lallai sharaɗin sulhun mu kamiyar mana da ɗan uwanmu kenan kaga bai za a musulunta ba wato barin gaya muku wani abun mamaki kun san yanzu a cikin ƙasashen nan namu na afirka ƙasashen musulmi akwai ƙasashen da doka ne ba a musuluntar da ba musulmi ba in aka kama ka ka, ka shigo da wani cikin addinin musulunci za ka sha ɗauri saboda tsabar yahudanci da zalunci amma kuma shi musulmi yana iya fita daga musulunci ya koma cikinsu su kuma ba doka ai suna cikin yanci ai saboda ana jin tsoron waɗancan mutanen kar a yada a duniya an zo ana ta musuluntar da su ana ta sa su musulunci ana kaza na yi muku wannan bayanin ne saboda in shugabannin musulmi raunin su ya kai rauni fa ana iya kawo musu wannan proposal din nan gaba in ba sa'a ba a ce dole ne a kafa doka ba mu yadda ba wanda ba musulmi bai da musulmi Allah ya tsare kada Allah ya kawo wannan to kuma wannan ma ai ya saba wa yancin dan adam ai tunda shi dan adam ne balagagge ai yana da yanci yana da rights yana da right of choice ya zaɓi abu an gane wannan to Allah ke to maza Allah ya sulhu da su a shi bai hana la yamna'uhum an ya'khudhu man ata ilayhi minhum wanda ya zo daga cikin su kafirai ya zo cikin musulmi idan suka zo za su kwace shi annabi baya hanawa yace gashi za ku dauke shi ku je ku dauke shi shi ya yarda kuma shi inda nasa zai koma cikinsu shi kuma bai isa je nema ba ka duba wannan fashi ne sulhu da zalunci amma annabi ya haƙura ya ce aje a hakan ba yanzu ya zama tarihi ba ya wuce kuma duk da haka gashi nan alhamdulillahi annabi ya ci nasara a cikin dawarsa to in dawa za su zo za su karɓi nasu ba zai hana ba kuma wala yukrihu wa alal audi amma annabi baya tilasta musu ya ce dole ka koma amma dai zai ce masu to fa sun ce ka koma ni ba ruwana sun zo sun ɗauke ka shi kenan wala ya murhu bihi kuma ba zai ce dole fita ka bani guri ya za a mutum zai zo ya musulunta annabi ya kore shi ce fita ka bani guri zai gaya masa mun yi doka da yan uwanka cewa in ka dawo fa ka koma da haka na gaya maka ni ba zan ce dole ka koma ba kuma ni ba zan ma tilas ka zauna ba kaga bai saba alƙawari ba wa kana idza qatala minhum aw akhadha malan wa qad fasala an yadihi ولا ولما يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك ولم يضمنه لهم to saboda yanayin lokaci akwai bukatar sharhi ana ta nuna mun time mun zo wani sati sai mu dora insha Allah abinda na faɗa ne daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tutumin harshe ina neman afuwar ubangiji tabaraka ta'ala wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk saboda yanayi na zabe da za a yi sati mai zuwa so muna ba yan uwa hakuri saboda matsalar abun hawa na san za a takaita zirga zirga kuma ba mu san yadda garin zai zama to ba muna da fatan alheri so wani sati babu karatu sai sati na sama insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh